الحمد لله الذي جعل التوبة من صفات المتقين ومن صفات المحسنين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى ثم اعلموا أن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه جعل باب التوبة مفتوحا على جميع خلقه إنه تبارك وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا حتى على الكفار يقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين والله تبارك وتعالى جعل باب التوبة مفتوحا حتى على الذين قتلوا الأنبياء الذين ادعوا أن الله تبارك أو أن المسيح هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة إن الله تبارك وتعالى قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه فاتق الله يا عبد الله واعلم أن الله تبارك وتعالى لم يغلق باب التوبة عليك فلولا هذه الصلة بينه وبينك وهي أنك إذا أذنبت ثم أذنبت ثم أذنبت ولكن إذا عدت إليه وتبت فإنه تبارك وتعالى يغفر لك ذنبك أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا من جميع الذنوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن هو مسلمي bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin mu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu kiyaye dokokinsa bayan haka ya ku bayin Allah ku sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya sanya ba ƙofar tuba a buɗe take ga dukkan halittarsa ya sanya ƙofar tuba a buɗe take hatta ga kafirai waɗanda suka yi kafirci kafirci in har mutum ba mutuwa ya a kansa ba to ƙofar tuba tana nan a buɗe gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana yana cewa ka ce ma waɗanda suka kafirta in har suka tuba in yantahu in suka hannu suka daina kafircinsu suka tuba suka zama musulmi to Allah maɗaukaki zai gafarta musu kuma za a yafe musu abin da ya gabata in ku suka koma to haƙiƙa sun san sunnar Allah dangane da bayinsa irin yadda yake halaka su Allah maɗaukaki ya buɗe hatta ga wato waɗanda suka zagi Allah waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne waɗanda suka ce annabi isa shi ne Allah waɗanda suka kashe annabawan Allah dukkan waɗannan mutane Allah bai bar su dangane da tuba ba sai da ya ce afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu huwal ghafurur rahim shin waɗannan ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa Allah fa mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne don haka ya kai bawan Allah ka sani cewa babu wata sila babu wata alaƙa da ta kai wannan ƙofa ta tuba da Allah ya sanya tsakaninka da shi duk lokacin da kai zunubi ka yi zunubi ka ƙara zunubi in ka tuba zuwa gare shi ka daina wannan zunubi to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka na san dukkaninmu muna sane ko in ce mafi yawanmu muna sane da sharuɗan tuba da malamai suka ambata wanda shine abin da za mu tattauna a kansu sharuɗan tuba guda uku ko guda hudu na farko mutum ya yi nadama a kan abin da ya aikata wannan zunubi da ka aikata shi ka yi nadama a zuci ka ji cewa don me ka bari ka aikata wannan laifi me yasa ka bari kai da'a ga shedan me yasa ka bari shedan yayi maka wayo ya ja ka yayi maka talala ya auka ka cikin mummunar alaka da Allah ka saba wa Allah ka yi nadama ka zubda hawaye kai kuka ka yi tunanin dan me na jefa kaina cikin wannan irin abu bal wasu malamai ma suna ambata kamar da zamu zo mu ji cewa wannan yana daga cikin manya-manyan rukunan tuba duk mutumin da yake laifi baya nadama to alama ce babu zancen sauran abubuwa din wato al-iqla'u an zambi shine abu na biyu shine mutum ya ciru ya bari shi wannan zunubin ya daina shi sam sam ya yi ban kwana da shi sannan kuma ya yi alkawari cewa ba zai koma ba waɗannan abubuwan guda uku su ne manya-manyan sharuɗai ka yi nadama ka yi alkawarin ba za ka koma ba sannan ka daina zunubin take a lokacin da kake cikin yinsa abu na hudu shine idan abun yana da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam haƙƙi ko da na giba ne ko na zagi da cin mutunci ballantana na dukiya da zalunci wasu gidaje wasu filaye wasu motoci wasu menene da kuɗaɗe da harkokin al'umma to in irin wannan ne mutum ya taɓa wajibinsa ne abu biyu zai yi in ma a tahallulu ya nemi halacci ma'ana ya nemi a halatta masa a yafe masa a ce je ka ba komai su gibar da sauransu hatta dukiya ko kuma ya mai da haƙƙin in haƙƙin yana nan ma'ana in haƙƙin yana cikin abubuwan da ake mai da su ba zagi ba ne ba giba ba ne ba cin mutunci ba ne za a iya mai da shi kamar dukiya to wajibi ne a mayar sai fa idan an ce an yafe wa mutum an ƙyale masa malamai sun tattauna faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha me ake nufi da taubatan nasuha abinda ake nufi da taubatan nasuha malamai suka ce in kun kula ma'anarsa kaman an fassara waɗannan sharuɗan su ne abinda ake nufi da taubatan nasuha ma'ana mutum ya alkawarin ba zai koma ba mutum ya bari take a lokacin mutum kuma ya nadama akan wannan mummunan abu da ya aikata shi Allah muke roƙo ya tsare mu daga wato ci gaba da zunubi ba tare da tuba ba sannan kuma ya zama bawa da'iman yana nadama yana mai yankewa a zuciyarsa cewa ba zai sake koma wannan laifin ba amma in kaga ana tuban da bahaushe ke kira tuban muzuru a yi a tuba a sake komawa to in babu nadama tare da wannan to dama ba tuba ba ne in babu nadama to ba tuba ba ne in kuwa an yi nadama an kuma bari wani lokaci sannan daga baya sai aka koma in dai nadama ta shiga to Allah maɗaukaki zai karɓi wannan na farkon kuma in mutum ya sake zunubin ya sake tuba Allah zai karɓa yana daga cikin rahamar Allah da Allah ba irin ɗan adam yake ba yanzu in kai ne wani ya maka laifi ka kau da kai ya ƙara ka kau da kai in ya ƙara wani zaginsa za ka yi ka ce kada ka sake ganinsa a wurinka amma Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake mana mu'amala ba mu yi laifi mu tuba ya ce ku je an gafarta mu sake laifin mu sake dawowa in dai an cika sharuɗan tuban nan to Allah zai karɓa ko da ka sake dawowa ba za a ce zunubin farko ya dawo ya haɗu da na yanzu an rusa tubanka ba Allah baya haka Allah subhanahu wata'ala mai karɓar tuba ne to daga cikin abin da ya kamata mu sani ya bayin Allah cewa ita nadama yin nadama akan laifi yana cikin rukuni ko in ce shine rukuni mafi girma daga cikin waɗannan rukunai abdullahi dan abbas ya ruwato daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da al-imam ahmad ya ruwato al-imam al-albani ya inganta shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadmu taubatun ita kanta nadama tuba ce in dai kayi nadama to alama ce ta cewa sauran rukunan ma za su zo daga cikin abin da zai taimaki mutum ya tabbatar da nadama a zuciyarsa na farko al'ilmu billah ya zama cewa kana sanin Allah bayan da ka jahilci Ubangiji sanin Allah saninsa da sunayensa da siffofinsa sanin haƙoƙinsa a kanka sanin cewa ya buɗe ƙofar tuba in ka yi laifi ka zo ka ƙwanƙwasa a buɗe maka ka shiga Allah ya gafarta maka sanin cewa Allah mai rahama ne sanin cewa Allah mai gafara ne sanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya azabtar da bawa in ya gafarta masa waɗannan abubuwan ka sani sannan kuma ka san Allah yana da dokoki ya sanya doka kada ai kaza in an yi kaza kuma akwai azaba iri kaza shi yasa Allah ke gaya mana ilamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa lalle Allah mai tsananin ukuba ne sannan kuma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne ya haɗa mana waɗannan abubuwan don mu san girman laifi cewa in ka saba masa lokacin da zaka tsuguna ka aikata abin da Allah bai yarda da shi ba lokacin da zaka miƙa hannunka ka ɗauki abin da Allah bai halatta maka ba lokacin da zaka ɗaga hannunka ka ɗora akan wani ka ci mutuncinsa ko ka dake shi ko ka zub da jininsa ka san cewa Allah bai yarda da wannan abun ba to kuma ka sani cewa in an aikata wannan an yi nadama an tuba an daina ba a sake komawa ba to Allah zai karbi wato tubanka Allah subhanahu wataala yana cewa innama taubatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wallahu alim wa kana Allahu aliman hakima tuba wanda yake Allah ya dora ma kansa zai wa bayinsa shine tuban da bawa ya yi shi bisa jahilci mujahid ibn jabrin yana cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ibn abbas ya ce duk mutumin da ya saba wa allah to jahili ne ma'ana ya'maluna su'a bi jahalatin suna aikata mummunan aiki bisa jahilci abinda ake nufi da bisa jahilcin muddin da ya ka bari shaidan ya fusge ka ya ja ka ya yaudare ka ka aikata saban Allah to a lokacin da ka aikata saban Allah nan duk ilimin ka kai jahili ne abin nufi kenan ka bari ka manta da Allah ka manta haƙoƙin Allah ka manta maganganun da Allah ya na alƙawarin azaba ga wanda ya aikata wannan mummunan laifi har ka aikata shi to ka jahilci ubangiji don haka abin da zai sanya ka yi nadama shine bayan wannan jahilcin sai ka dawo kan hanya ka san Allah ka san Allah da sunayensa da siffofinsa da kuma waɗannan haƙoƙi nasa shi yasa yace walaysatu tawbatu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار توبة باب توبة قواندا yake aikata mummunan aiki har sai mutuwa ta zo masa sai ya ce ya Allah na tuba in mutum ya tuba a lokacin gargara lokacin ana ƙoƙarin zare masa rai sai ya ce ya Allah na tuba to Allah ce ba a karɓan tuba a wannan lokaci hakanan kuma waɗanda suke mutuwa wa hum kuffar alhali suna kafirai ba su tuba ba duk mutumin da ya mutu yana kafirci to Allah baya gafarta masa Allah ya tsare mu daga wannan yanayi sannan daga cikin abin da zai taimaka maka akan nadama shine zikrullahi ba'da al-ghafla ka samu yanayi na ambaton Allah da tuna ubangiji bayan kuwa ka gafala domin gafala ce ta sa har ka auka ka saba wa Allah to ka fita daga wannan gafalar ka tuna Allah kamar da Allah madauki cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sannan sai ce walladhina idza fa'alu fahishatan walladhina idza fa'alu fahishatan ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة وأن إن سك أيكة الفاشة إن سن أيكة ممونا أبو ذكروا الله سيستنا الله سي الله بن شوتا بدني أبو كذا me ya jani na aikata abu kaza zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim sai kuma su nemi gafarar Allah daga zunubin da suka yi walam yusirru ba za su doge ba ba za su doge akan wannan mummunan laifi alhali suna cikin ilimi ba don haka daga abin da zai taimaka maka ka samu nadama to ka rika tuna Allah yawan zikirin Allah yawan istighfari wannan zai taimaka maka akan nadama ta dawwama sannan abu na gaba ka ji tsoron makaru na ubangiji subhanahu wata'ala alkhawfu min makrillahi ba'da al-amn fihi in Allah ya yi maka ni'ima kana cikin kwanciyar hankali Allah ya baka dukiya Allah ya baka ƴaƴa Allah ya baka ni'ima da kake so ka miƙe kafarka kana jin daɗin duniya to kada ka yi tsammanin cewa soyayya ce Allah yake maka ya baka wannan ni'ima ba da duniya ba alama ba ce ta Allah yana son ka har ya zama cewa ka ɗauka tun da Allah ya maka wannan ni'imar ko kuma kana laifi kana laifi Allah bai maka wata azaba ba bai sa maka talauci ba bai sa maka kuncin rayuwa ba bai jarrabe ka da wata musifa ko wata rashin lafiya ba a duniya sai kai tsammanin ai ka tsira wannan shi ake nufi wato al'amnu min makarillah kada ka bari ka nutsu cewa Allah ba zai ma komai ba in ka ga kana saɓan Allah Allah ya barka cikin natsuwa da kwanciyar hankali to talala ake maka wanda ko yake saɓo ake jarrabarsa yau ciwon kai gobe tuntuɓe an masa rasuwa ya ciwo jini ya fita hatsarin mota wani abu ya same shi matarsa ba lafiya ɗansa ba lafiya to duk Allah yana kankare masa waɗannan zunuban ne ta hanyar waɗannan abubuwa da ake jarrabarsa in ko kaga kana sabo kana sabo kana lodawa kana ƙara lodawa sannan kuma kana cikin ni'imar Allah kana samun kwanciyar hankali arziki na zuwa ka ci yadda kake so ka miƙe kafarka ka sha abin da zaka sha ka hau abin da zaka hau mata ƴaƴa arziki dukiya kuma saban Allah baka tuba ba to talala Allah yake maka ka ji tsoron makaru ne Allah yake maka kafin ya kama ka in kana son ka samu nadama lokacin da ka aikata zunubi to ka kiyaye wannan abin ka daina tunanin cewa ka shiga cikin aljihun da ba za ka fita ba sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa haddathani abubakrin wa sadaqa abubakar abubakar ya bani labari in ji sayidina ali kuma ya yi gaskiya cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mamin rajulin babu wani mutum wanda yake yuznibu zamban zai yi zunubi ya aikata wani zunubi thumma ya ƙumu sannan ya tashi cikin dare fa ya sai alwala fa yusalli sannan ya salla na filfili a cikin dare sun mai yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah illa gafarallahu lahu sai face Allah maɗaukaki ya gafarta masa daka in kana son gafarar Allah daga zunubinka to ka yawaita irin wannan kaɗaituwa da ubangijinka ka tashi cikin dare ka yi alwala bayan zunubin da kai ka yi sallah kuma ka yi istighfari to insha Allah Allah zai gafarta maka Allah muke roƙo ya gafarta mana sannan abu na hudu da zai taimaka maka wajen wato samun nadama in kayi laifi shine raja'a rahmatillah ka rika sa ran cewa Allah zai jikanka zai maka rahama Allah ba mai mugunta bane Allah ba azzalimi bane gashi dai laifin kayi da ba kai ba ba za a ce kayi ba amma duk da haka Allah yana gafartawa in za ka yi sau dubu ka tuba ka koma laifi ka tuba ka koma laifi to Allah zai gafarta maka amma fa da sharaɗin cewa tuban ya cika sharuɗansa sannan daga cikin abin da zai taimaka har yanzu alamun da za su nuna kayi nadama na farko zuciyarka ya zama tana raɗaɗi tana jin zafi na abin da ka aikata shi yasa ibnu abbas yake cewa duk mutumin da yake in ya samu damar zunubi yana farin ciki to wannan farin cikin da yake akan ya samu daman sabar Allah ya fi zunubin girma kuma duk mutumin da idan ya zo zai saban Allah sai ya rasa damar bai samu ba sai ya ji bakin ciki saboda bai samu dama ba to wannan bakin cikin ya fi zunubin girma kada ka bari ka shiga irin wannan yanayi ka zo kana son kai saban Allah ka samu dama kai har ka rika murna kana alfahari to ballantana yanzu ma ka ji wani yana rubutawa a rubutun da ba dama a goge shi yana rubutawa a facebook yana rubutawa a ina ne ina ne ina ne hanyoyin sadarwa dinnan cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza rubutun da shi kansa in yana so ya cire shi ba dama yana nan a rubuce a inda aka satsara shi a sama to Allah madauki kuma ya rubuta wannan amma sai kaga mutum yanzu yana alfahari ma yayi zunubin ba zancen yayi murna yayi ba to wannan murnar kawai ita kadai ta fi zunubin girma kowane irin zunubi ne in zina ce kai zina kai murna to ta fi yin zinar girma wannan murnar da kai sannan in ka zo da niyyar za ka yi zina ko liwatsi sai baka samu dama ba sai kai bakin ciki wannan bakin cikin da kai ibnu abbas yace ya fi wannan zinar ko liwatsin da ka zo baka samu damar yi ba Allah ya tsare mu abu na kusa da ƙarshe mutum ya riƙa wato alkawari tsakaninsa da Allah cewa ba zai koma ba ya zama ba ka buri cewa za ka sake komawa zuwa wannan zunubi sannan ka ciru daga wannan zunubi har abada ba kai ba shi to daga cikin abin da don malamai suna cewa al'israru ala dhanbi qati'un littaubati duk mutumin da yake ci gaba da zunubi to ya yanke wannan tuba tuban da kai da in har ka doge da zunubi to tuban ka ka yanke shi sai ka sake wani tuban daban daka ka ji tsoron Allah ka yanke ka daina zunubai waɗanda ka san kana aikatawa to sannan al'azmu ala adamil audi yana da hanyoyi guda hudu mutum ya yanke cewa ba zai sake komawa zunubi ba daga cikin abin da zai taimaka shine saddu babil zambi ka toshe kofar zunubin in wata kofa ce ko wani aboki ne yake jan ka kuje ku aikata to daga ranar nan da kai tuba ba kai ba wannan aboki har abada kai sallama da shi baka san a halin da Allah zai karbi ranka ba la'alla ya ja ka zuwa ga abin da kana cikin yinsa sai Allah ɗauke maka rai wane ne yake da amincin cewa Allah ba zai ɗauke masa rai a lokacin da yake cikin saɓon Allah ba ya wajaba kenan ashe ka rabu da duk wata ƙofa da za ta kai ka zuwa ga wannan zunubi sannan abu na gaba hanyoyin da suke iya kaiwa ba ƙofar ba waɗanda za su iya kaiwa zuwa ga ƙofar su ma ka yayyanke su ka yanke alaƙa da su kallon abin banza abota da 'yan mata wadda bata halatta ba tattaunawa sadar da juna haka wadda ba ta da alaƙa ta shari'a dukka watsi da su in kai watsi da wannan to ka toshe wa kanka kofar abin da zai kai ka ka aikata wannan mummunan aiki sannan kuma ka tashi ka rika aikata kishiyar wannan laifin idan zina ce ka je kai aure liwatsi ba kai ba shi har abada duk sababin da zai sa ka auka cikin irin wannan je kai kishiyarsa marowaci ne kai rika kyautatawa mutane hana zakka kake ko ma ka rika bada zakka duk laifin da kake ka koma ka rika kishiyarsa na ayyukan kirki sannan ka daure ka rika yawaita ayyukanka salihai waɗanda a cikinsu ne Allah maɗaukaki zai ɗauka ya rika gafarta maka ana kankare maka zunuban da ka aikata sannan ka rika kyautatawa mutane kyautatawa mutane musamman sadaka sadaka da taimakon mutane yana cikin sababin da Allah subhanahu wa ta'ala kan kankare zunuban mutum da shi, ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin, Allah ka gafarta mana zunubanmu, ya Allah muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri a cikinmu da wanda suke kallon mu ya Allah ka gafarta masa zunubinsa da wanda aka sani da wanda ba a sani ba ya Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka raba mu da abin da zai kai mu zuwa ga saba maka Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka sanya mu masu gaggawar su tuba in sun aikata mummunan abu Allah karka sanya mana taswifi a cikin zukatanmu kullum mu rika cewa ai za mu tuba saboda mun rudu da samartaka da muke ciki ko ganin cewa mutuwa iya manya da dattijai take zuwa a'a ya Allah ka taimake mu mu rika ji cewa gobe za mu bar duniyar nan dan mu gyara ayyukanmu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da suka gabata Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka yassare mana dukkan abin da ya kuntata Allah ka taimaki shugabanninmu akan aikin alheri da kuma dukkan abin da zai zama maslaha ga al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم